أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم مسلمين a yau muna sha hudu ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar sha hudu ko a haka na faɗa eh sha hudu na ce ba ku jiya ba ne da kyau kuma azumi ya fara wahalar da ku ko ni ake ce mai yin waharai ko ta fara aiki sha hudu ne faɗa kuma zan sake maimaitawa sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da sha biyu ko? eh watan nasaru watan turawa yana da sha biyu ko? sha biyu ga watan bakwai miladiya aihuwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu to insha Allah ta'ala muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan littafi kuma mai albarka a cikin kuma wannan sura suratul baqara mafi tsawo daga cikin surorin alqur'ani jiya mun tsaya ne a aya wato ta wato 90 kenan za mu tashi zuwa ga aya ta 91 za mu tashi aya ta 92 a cikin shahi na goma sha hudu wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala walaƙad ja'akum Musa bil bayyinat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات hakika annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyananni ba mu bar ku ba kara zube mun ka bar ku kuna yin abin da kuke so ba tare da mun aiko muku manzo ba wanda kuma annabi ya zo mishi da hujjoji bayyananni babu abin da ya kamata gare shi illa ya zage damce ya aiki thumma takhastumul ijla min ba'di sai kun ka riki dan maraki dukkan cikin alqur'ani babu inda Allah ce so rike shi abin bauta sai ce thumma takhastumul ijla thumma takhastumul ijla thumma takhastumul ijla duk inda ya kawo shi bai cewa sun rike shi abin bauta amma cikin siyakin kissa zaka gane cewa sun rike shi abin bauta domin su da kansu na suka ce faqalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi aka ce saboda bai cancanci ba Allah ya kire shi abin bauta shi yasa yake cewa sun mattakhastumul ijla domin bahaushe yana cewa idan nin rena kasuwa wato ko kusanta ba zan ci ba ko ba haka ba kenan bai kai ba ma Allah ya kire shi ilahan duk da yake kuma sun bauta mishi domin bai cancanci a bauta mai ba shi yasa kullun sai ce summa takhastumul ijla min ba'dihi summa takhastumul ijla min ba'dihi ko ko wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min hulihim ijlan kaga bai ce ijlan ilahan ba sai ce ijlan jasadan lahu huwa bai cancanta ba to da hakan ga bayan sun rike shi abin bauta min ba'dihi bayan tahiyya annabi musa lokacin da annabi Musa yake nan ba su rike shi abin bauta ba saboda akwai masu jin tsoron shi domin mutane suna da haiba daban-daban wanda an ka bari Haruna da shi kuma haruna wani na ganin dama tai shi yasa kissa a cikin suratul taha in ka koma zaka ji yadda an kai bayani a cikin suratul a'raf sai Allah kawo bayanin kissa duk yadda an kai da rikicin da an kai da fitinar da an kai da komai wanda mun dan taba ta baya ba sai mun koma can ba an riƙi mariki abin bauta min ba'dihi bayan tafiya annabi Musa ya gana da Allah an ta amso a taura sai suka fara banda da an daga banda ake farawa shi yasa akwai mutanen da matukar suna nan banda ba ta yi to kuma ba a son su duk mutumin da yake hana banda in shina nan mutane ba su so ne sai dai in ya daga matukar obana cikin gida wanda ke hana tashi hankali to ba a so sai dai ayi shiru ana jiran mutuwa ce ko ana jiran yayi tafiya da ya daga yanzu ana fara banda haka shugaban da yake hana banda ba a so ne da zara akwai shugaba wanda ga tsananta ma mutane ya hana su banna ya hana shan giya ya hana kaza ya hana kaza sai mutane su ce an matse su ina fata an fahimce ni da ya daga min ba'dihi ya tahi ko mutuwa ko ko mulki ya kare ko ya bar kasa wasu sun samu abin da suke so dan haka dole na lokacin da kake jagorancin mutane ka yi hankuri idan ba su son ka in kana gaya musu gaskiya domin lokacin da kake hana ma mutane abin da suke so to ba su jin daɗi su mutane abin da suke so a bar su su yi abin da suka ga dama biduni qaid rayuwar dan adam ta saba da son a bar ta abin da take so mutum in yayi niyya abu in ka bashi umarni sai ce bai yi da na yi niyya amma ba zan yi ba saboda mi saboda shi bai son a bashi umarni ya son dai a ce cikin jin dadin shi na yi Allah ya kyauta sai Allah subhanahu wata'ala ce wa antum zalimuna alhali kuna azzalumai domin babu azzalumi irin wanda ya cire ibada wanda ya kamata a yi zuwa ga ubangiji ya ɗauke ta ya bada ta zuwa ga wani abu babu wanda shi shi zalunci domin Allah subhanahu wata'ala da ya halicce ka ya sanya maka rayuwa sannan kuma ya baka dukkan abin da kake yi kuma ka zo ka bauta ma wani wanda ba shi ba sama shi ya halicce ta ƙasa shi ya halicce ta ruwan da kake sha shi ya halitta maka su matarka shi ya halitta ma ita dukkan gidajen da kake shiga simintin shi ne ya halicce shi duk abin da kake amfani da shi Allah ya maka shi amma kuma sai ka bar shi ka dawo ka bauta wani don Allah akwai wanda shi wanda mutumin zalunci babu duk abin da zaka bauta ma kawo abin da ya halitta wanda wanda ba Allah ne yi shi ba qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin hadha khalqu Allah فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله سبحانه وتعالى شيني هلتا تند باب وندي هلتا إنبا شيبا باب وندي تنتنت أبوتا ما إنبا الله با دزارا كاب بوتا مولند با الله بكو كايبا بنظالمشي الله يسلمون Allah ce to wala qad ja'akum Musa bil bayyinat thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa id akhadna mithaqakum Allah ce ku tuna lokacin da mun karki alƙawalin ku wa rafa'na fawqakum tur sannan kuma muka dauka ko dutse akan ku muka kawo shi saman ku muka aza Allah ce to khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce ku rike abin da mun kai muku umarni da ƙarfi tilas yanzu ba don Allah bane ko ayi imani ko Allah ya sabkar da dutse ya halaka kowa da Allah ya ɗauke ruwa shikenan sai a ce to yanzu ya kamata abin da ya kamata a rage sabon Allah sai kaga gwamnati ita da kanta take sa police sai ana liƙe gidan giya ana kama karuwai sai a ce malamai su zo a yi roƙon Allah da an yi ruwa an kai abinci an ka ƙare sai a ce malamai ku koma gehi yanzu kuma zancen kokowa za a yi da zancen karuwai abin da ake ma Allah subhanahu wataala kenan in an ga bala'i sai a dawo zuwa ga Allah in kuma wannan ya kare kuma shikenan sai a kuma zuwa Allah tabi'a kafirai kenan su ba haka suke yi فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون dan adam bai tunawa da Allah sai na cikin matsaki to yanzu da anka ce khudhu ma atainakum bi quwwa sai suka karba da Allah ya ce sako dutsi da ai kuma tabbas sun gane shi sama yanzu ko Allah ya ce a sabkar da shi zai halakar da kowa to yanzu sallah ta zan dole yi ma iyaye biyayya ya zan dole sai suka karba amma bayan ya kare sai Allah ce to wabkuru ma khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u kuma ku saurara na in an ka ce saurarawa ta zama kala biyu ku saurara ku ji magana Allah don waɗansu mutane ba su da lokacin da za su saurari abin da Allah ya ce na farko kenan yanzu dole kowa sai ya tsaya saurara yana wazi sannan kuma wasma'u ku yi aiki da abin nan da an ka ce wato ku aikata domin saurare kala biyu ne akwai sima na wanda kake ji akwai sima lil qabul na na karba abin da an ka ce yanzu misali zaka ji an ce wannan yaron bai jin magana in an ce bai jin magana ba ana nufin kurma bane ana nan in an gaya mai magana bai aiki da ita ko ba haka nan bane to da haka an ka ce wato isma'u yanzu ku saurara dole ku saurari magana Allah kowa ya zo wajen wa'azi to wannan isma'u kin domin akwai wanda shi bai da lokacin da zai tsaya ya saurari abin da Allah ya ce shi yanzu yana cikin harkokin shi na kuɗi ko ba haka nan ba yana cikin harkokin shi na mulki yana cikin harkokin shi na kaza bai da lokacin da zai tsaya shi saurari wa'azi ko ya zo masallaci ya saurari wa'azi ko ya saurara ta gidan tele ko ta cikin salula wannan aiki ne talaka waɗanda ba su da aiki amma shi yana da aiki don haka bai da damar da zai saurari alkur'ani to isma'u dole a tsaya a saurara sannan kuma isma'u a yi aiki yanzu kan dole da suka ga dutse suka yadda amma me ya faru lokacin da wannan abu ya ƙare ƙalu sami'na wa asaina sai suka ce yanzu kan sami'na mun ji wa asaina kuma ba za mu yi aiki ba kaga me ya amfanin wannan jito eh mutumin da ya ji umarnin da an kai mai bai aiki da shi me ya amfani sai an ce bai ji bai ji bai ji kaga bani isra'ila ashe don sun yi alƙawari da wani sun saba ba wani abin mamaki bane domin wanda ya saba alƙawari tsakanin shi da Allah ta kuma me ya saura wanda ya alkawali tsakanin shi da Allah musulmin da ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi kaza yayi ƙarya kuma ya saba alkawali to kuma wa'ad da saura kai yana jin tsoron ya saba alkawali da kai shi yasa kuke ganin yau shirin da ake yi tsakanin Falastinawa da Bani Isra'ila shekara nawa shekara nawa tun 1945 an ka kafa ƙasar Isra'ila bayan ƙare yakin duniya na biyu har yanzu suna da suna kashe mutane kuma suna gwadin su adda iko mutumin da kai tarihin ka ana iya kilga shekara nawa ne suka yi maka saura domin daga alif da ɗari tara da arba'in da biyar bayan hitler ya yi kace-kace da su yasa an kone musu an kona su an yi musu kashin gilla an sa musu gas sun kone sun bushe sun halaka waɗanda suka yi saura bayan an ƙare yakin duniya na biyu kamar ƙasar amerika da sauran ƙasashen da sun ka ba su goyi bayan islar ba su ne suka tattara yahudawa an ka ɗebo su in an jima yahudi biyu na ɗebo in uji uku aka tattara su sai aka zo aka yi musu ƙasa yanzu da suka zo dama an yi niyyar sharri sai aka ba su makamai ga suna suna kashe waɗanda addurin kuma hujjar su guda ce wai kakakin nan su sun zamna a wannan wuri hiri shekara dubu uku to a wannan ba hujja ba ce da ku da larabawa dukkan ku daga wato zuriya guda kuke domin Isma'il na da Ishaqa shi Isma'il shi uban larabawa shi ko Ishaq shi abbaban ku to dan haka jinsi guda ne to shi ko dama mutane matuƙa suna kusa ga juna suna da zumunta to kiyayya da gaba ba za ta kushe tsakankanin su ba sannan abu na biyu hujjar da ake kafawa ta cewa su kakakin da su sun zama na wuri shekara dubu uku wannan hujja ce ta banza ina fata an fahimce ni me dalilin da yake nuna cewa hujja ce ta banza kai a duniya da Allah ya sabkar da mu dukkan mu daga annabi Adam muke to ya an ce kakanka ya zauna wancan wuri wancan kakan shi zauna to kakan mu na farko da Allah ya sabkar da shi Allah bai ce zuri akka ba ga inda za ta zauna ba duk inda Adam sun ka zauna kasar su ta inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budu to in kun ka ce kakan ku na shekara dubu uku to kakan ku na shekara wa kahin wancan kakan ku wanda kun ka sani to su ko waɗanne mutane suka zama da a wannan wurin haka shi kenan babu hujja sannan idan an ka ce kowa ya koma ƙasar kakanai to yanzu duniya gaba ɗaya sai an yi babban canji ko ba haka ba ƙasar amerika babbaku da akwai ba 'yan ƙasar amerika ba ne asalinsu daga nan afirka an ka kama mutane waɗanda suka yi bauta dama ya an ka zo lokacin da aka yi yaƙi sai an dibi manya-manyan gwarzayen ƙasa waɗanda an ka san suna iya aiki ranke-ranke babu ruwansu da shi sai a ɗauka a yi hanyar gada da su a ɗauka a kai su ƙasashen amerika kowa ya san babbakun da akwai ƙasar amerika ba 'yan amerika ba ne don nan afirka an ka ɗauke su to ya ce dole sai sun dawo kenan duk babbakun da a amerika su yi nan ga kowa ya zaka nemi garin kakan shi da ganin su ya zauna in an ka ce haka nan za a yi da mutanen australi da mutanen amerika irin su bush dukkan su ba 'yan kasalin ƙasar amerika ba ne domin indiyan ne indiyan su ne mutanen amerika na asali christophe colomb a 1492 ya je ƙasar amerika ya yi dekubirirkinta suka zo suka hallakar da waɗannan mutanen to yanzu abin tambaya su su bush asalin ƙasar amerika ba ta su bace sannan mutanen australia waɗanda suka je asalinta ba ƙasar su bace don ita australia asalinta wato kamar wato gidan kurkuku ne na ingila a ƙasar ingila da in mutum ya shahara da banna mutum ya zamanto an rasa yadda za a yi da shi kamar yanzu wani babban barawo ko wani dan hoshi ko wani shegen mutum wanda ba a san yadda za a yi da shi ba sai a dauka in za a kai shi kaso sai a kai shi Australia haka na an kai tatar da mutanen banza an kai tatar da mutanen banza an kai tatar da mutanen banza a can har sun ka taro sun kai kasar Australia ko da suka zo sun iske mutane to dukkan su su dawo kasar Ingila yanzu tunda asalin su daga Ingila na shi Christopher Columbus shi koma Ingila da shi da zuri'a ta gaba ɗaya su bushi duka su koma can in hujja wannan ce amma ba a zancen wannan sai dai a ce a'a yahudawa asalin su daga wato ƙasar isra'ila ne wannan maganar banza ce amma saboda babu ƙarfi a koma zuwa ga Allah larabawa sun yi kowa da yi a wannan lokaci dan saboda su suka bar Allah yau in ka sai kasashen larabawa za ka sa tsammanin kana cikin kasar turawa ne don yau in ka sai tunisi sai ka yi kuka za ka ga bannan da aka yi tunisi ko fari wani wuri ba a yanta yau in ka sai algeri tura larabawa ba su damu da addini ba sai ka iske mat kashi saba'in cikin ɗari na larabawa ba su yin sallah in ba ranar juma'a ba matasa ba ruwansu da sallah idan ka zo kana sallah ma mamakin su kai wai bakin mutum wai shi na sallah to mi zaki da sallah sai su ce maka wai kai yanzu da Allah ya barka kana da talauci haka to wajen bai dauko i kasashen mu kana bauta kuma zaka zo kana mai sallah cikin lokaci sun bar Allah shi yasa suke azabtuwa da za su yi tsaye su yi aiki na gaskiya da Isra'ila mutum nawa har yanzu Isra'ila ta kai mutum miliyan goma sha biyar amma gashi nan mu musulmi yan miliyar san kisan miliyan muke kuma gashi nan Isra'ila kullum tana yadda take so kasashen larabawa sun zan karnan harauta sun zan karnon tsari na isra'ila kowa shi na kokarin shi kame dan kasa sai don kashe kame isra'ila hari Allah ya sauka qalu sami'na wa asaina sun kace mun ji kuma mun kiyan aiki wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim malamai ne suka ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla an tudan yadda dan maraki kaga ma'ana ba ta hita domin Allah bai dauki dan maraki ya tudan ya cikin zukatansu ba sun kace an ya hasful mudaf guda biyu wa ushribu fi qulubihim hubba ibadati al-ijla an tuɗanya son bauta ma ɗan maraƙi a cikin zukatansu domin a larabci wani lokaci ana hafkil mudaf sai a kawo al mudaf ilaihi matsayin shi to anan ma mudafun ilaihi guda biyu ne domin waɗansu suka ce wa ushribu fi qulubihim hubbal ijla an sanya son ɗan maraƙi a cikin zukatansu a'a banda son kuma da bauta wa ushribu fi qulubihim wato wa ushribu fi qulubihim hubba ibadati al ijl bi kufrihim a cikin larabci in an ga dama sai a shahi wata magana in ka taho in kana gane ma'ana ba wannan ba yadda za a yi ma'ana ta haɗu sai an kaddara wata kalma dole sai an kaddara ta was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun ya'an annabi yaqub sun ka ce was'alil qaryata allati kunna fiha ka tambayi garin da mun ka kasance a ciki yanzu mutum shi na iya zakuwa cikin garin yamai shi tsaye ce yamai tambayi kirke yi ma'anan mi a tambayi mutanen garin yamai was'al ahlal qaryati allati kunna fiha ina fata an fahimce ni kenan wa ushribu fi qulubihim hubba ibadati al-ijl bi kufrihim an sanya son bauta ma dan karami dan maraki a cikin zuciyarsu saboda kafircin su da ka kafirce ma Allah duk abin da yake na kafirci shine zaka yana da kyau shi yasa ba a son mutun ya yawaita sabon Allah subhanahu wataala da kai zurhi cikin sabon Allah to duk tambada sai ka gane ta tana da kyau sai ka lalace yanzu ku dibi jihar California a ƙasar America kashi 70 na mutanen wannan jihar duk ƴan luwaɗi na kashi saba'in cikin ɗari na waɗanda mutanen duk ‘yan luwaɗi na to dan Allah ku dubi yadda turawa su kafirce ma Allah shin dan Allah wani daɗi ne mutum zai ji a ce ya aure namiji duk da dabbobi ba su wannan aikin amma saboda kafirce ma Allah to ta tahiyar za a yi ta tahiyar za a yi shi yasa dan giya in ya fara shan giya fara shan giya da yayi zuri shikenan sai ka tambaye shi mi a cikin giya akwai daɗi babu daga wari sai ta saka kai maye ka rinka yin subbatu da shirli mi addadinta babu amma saboda mi saboda sabon Allah subhanahu wataala sai zamanto dukkan tambada tana burge ka shi yasa wanda tura suka burgewa to kullun sai ya tambayi wacce tambada ta sun kai ta karshe shi ma shi aikata sai ya ta ya dauki journal hidi ba shi gani in ba ai wani sabon complaint ba wanda complaint mai hannu guda in turawa sun kai riga nan hannu guda babu hannu guda sun shiga siyasa wannan rigar shi ma shi sa akwai hannu nan babu hannu in turawa sun kai aski wanda rabin kai ne nan ba ai ba ya samu labarin wani kafiri yayi shi ma sai yayi shikenan shi yana nan yana jira sai kafirai sun yi shi ma shi saboda mi saboda sabon Allah subhanahu wataala bi kufrihim Allah subhanahu wataala ce to qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin kace tir da abinda imanin ku yake umurta ku da shi in kun kasance masu imani Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin tafsirin sa nan da an ka ce wa ushribu fi qulubihim al-ijra bi kufrihim ya kamata a kawo fa'ili wa ashraba Allahu fi qulubi fi qulubihim hubba ibadati al-ijr yace to amma sharri ba a danganta shi zuwa ga Allah alkhairi shine ake danganta zuwa ga Allah wannan uslubi ne na Qur'ani in ka dauka cikin suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim sirati siratal ladzina an'amta alaihim sirati ghairil maghdubi alaihim kaga da siratal ladzina sai amfani da uslubi na fi'li mubasharatan an'amta alaihim ya Allah waɗanda kai ni'ima akan su amma bai ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba tace ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi hushi da su ba haka aljandu da suka ce suna magana sai suka yi ta'addub zuwa ga Allah sun ka cewa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada sun ka ce ba mu sani ba asharrun shin sharri ne urida biman fil ard an ka nufata da wanda abisa ga kasa ba su ce Allah yake nuhin mutane da sharri ba ta'adduba ma Allah subhanahu wa ta'ala annabi ibrahim yace alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin yace wa idha maridtu fa huwa yashfin kaga ce allazi khalaqani Allah shi ne wanda halice ni fa huwa yahdi shi yake shiryar da ni tace wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake sha da ni amma sai ce wa idza maridtu sai ce in ni yi ciyo fa huwa yashfini shi yake bani lahiya bai ce in Allah ya sanya min ciyo ba sai ce a in ni yi ciyo saboda ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan mu'tazila ne da suke ganin cewa a'a ba a danganta sharri zuwa ga Allah alkhairi ake danganta kuma dan adam shi yake aikin shi wasu kuma suke a'a ba a danganta komai zuwa ga Allah subhanahu wataala duk abin da kai don kanka in kai alkhairi kai na ka aikata shi amma ƙarya ne babu abin da yake faruwa sai da izinin Allah sai da duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi aikata to zai dauki aikin shi domin shi ya aikata shi bayan ya san cewa banna ce mun gane wannan da ke ko sai Allah ce kul in kanat lakum ad-darul akhirah qul in كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين التي قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل كتيدسو إن كانت لكم الدار الآخرة إذن جد اللاهرة يا كسنتي عند الله أوجع الله khalisatan a keɓe an keɓance shi gare ku min dunin nasi ba da mutane ba to fataman nawul mauta ku gurin mutuwa in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya to tunda kun ce ku kadai Allah yake so kuma kun ce lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara ko ba hanga ba to fataman nawul mauta tunda idan wannan yana da dadi wannan yahi dadi ina kake son ka je sai ka je inda yahi dadi ba ba haka nan bane to kun ce lahira ku kadai adda ita babu wanda da shiga aljanna in ba ku ba duk wanda annan Allah ya halicce shi ne don shi bauta mai yahudawa shi yasa su yahudawa da kuke gani a cikin aqida su wai shina daga cikin imani su kashe mutane yana daga cikin imani su amshi dukiyar mutane su hallaka babu ruwansu wai su yanzu sojojin Isra'ila da kake da ke kashe Falastina da sauran mutane kada ku sa tsammanin suna ganin wai lahira suke aikatawa babban lada suke samu wajen Allah sannan dukiya kowa suka ci cikin aqidarsu suna ganin cewa sun ci banza aqida ce ta su haka nan da suke gani ina fata an fahimce ni wa min ahli alkitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna ala allahi alkadhiba hum ya'lamun su gani suke yi in sun kashe mutum ladar su samu wajen Allah to sai an kai kalubalance su to in dai har lahira ku kaɗai adda ita ba wanda ya imani ya aikata aiki na gari ba to fataman nawul mauta malaman tafsiri suka ce nan kamar ibnu kathir ya ce fataman nawul mauta ku zo a yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da abin da ke fataman nawul maut yace ba za a ce fataman nawul mauta ba anan ana nuhin ku yi gurin mutuwa dalilansa kuma guda biyu yace na farko an hana mutum yayi gurin mutuwa lokacin da zai mutuwa domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum yayi gurin mutuwa saboda wata cuta wadda ta sabta zuwa gare shi kina an hana gurin mutuwa ina fata an fahimce ni dalili na biyu kuma yace a to idan haka nan na su ahlul kitabi suna iya juyar da magana zuwa gare mu su ce to ku ba ku yi gurin mutuwa tunda kun ce kuma aljanna ta kwata to da mu da ku babu wanda da tabbacin aljanna yace to waɗannan su ne dalilan da yake nuna cewa fata man nawul mauta kenan ku zo ayi mubahala ake nushi kamar yadda ya tabbata a cikin suratu ali imran faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin kenan duk wanda ya jayayya da kai bayan abin da ya zo maka na ilimi yake cewa kai ba bisa ga gaskiya kake ba ko ba ka nan bane to ka ce ku zo mu kira wato nad'u abna'ana wa abna'akum mu kira ayyanmu da ayyanku a taru wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku wa anfusana wa anfusakum mu mu zo ku ku zo thumma naftahil sanna roki Allah a ce ya Allah duk wanda yake bisa kan gaskiya Allah ka ƙara mai albarka Allah ka bashi nasara Allah ka wato sashe ya ci gaba wanda kuma duk ba haka yake ba Allah ka tarwatsar da al'amari ne Allah ka halaka shi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira Yahuda ba su zo ba don sun san shi a bisa ga gaskiya wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim ina fata an fahimce ni amma Sheikh Uthaymeen ya ce a'a shi yana ganin ma yayi sarjihin fatamannawul mauta ku yi gurin mutuwa yace dalili kuma amsa wanda ya kamata ya basu a bisa ga ra'ayin Ibn Kathir shine na farko wagga aya wato ta zo ne tana kalubalantar wata ƙarya da sun kai ai mu musulmi babu wani musulmi wanda ga cewa ni dan aljanna ne ko akwai in dai ba wawa ba eh wani daga cewa shi dan aljanna ne babu aiki ne zakai tai to tunda mu ba mu ce aljanna mu mu adda ita ba kenan wannan aya ba ta shahibu ba amma su su tunda sun ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara shi yasa an kace fatamannaw almaut in kuntum sadiqin yace don haka magana ibnu kasir babu dalilin da ke nuna cewa mubahala za a yi shi ya dauki cewa su yi gurin mutuwa ina fata an fahimce ni sai dai malamai suka ce duk lokacin da aka kawo maganganu na aya ta alqur'ani idan waɗannan ayoyin an ka ɗauki wannan ma'ana an ka ɗauki wannan ma'ana in dai in an haɗa su ma'anonin ba za su ci karo da juna ba to dukan su alkur'ani ya ɗauke su kenan kenan ma'ana fatamannawul mauta ku yi gurin mutuwa ko ta hanyar mubahala ko ba ta hanyar mubahala ba tunda in an ce mubahala ba sai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ina fata an fice ne duk wanda yake cewa aljanna shi kadai adda ita to bismillah tunda dai ka san daɗi kowa yana son daɗi ko to tunda ka san aljanna ta hi duniya matsayi to kai gurin ka tai lahira shikenan a huta an gane wannan da kyau shi yasa duk mutumin da bai aikata alkhairi bai gurin mutuwa son ɗaya shike shi zaman duniya shi dai shi ji daɗi kullum duniya ake gyarawa a sai wanga gida a gyara wanga gida a yi kaza a yi kaza a yi kaza ana zamani tare da shi da ya ji an fara zancen mutuwa sai shi bar wuri saboda bai son mutuwa masu zancen duniya da an kawo zancen Allah suna so eh manya-manyan waɗanda ke son duniya gaye in son duniya ya kama shi ko mai kuɗi idan ana hira mutuwa yana tsayawa da an fara zancen mutuwa suke jace sun ɓata mutane wuri ya tashi shi bai son aizancen mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada don inda kace sai mutuwa ta iske ka in kana so kai nan in kana so kai nan in kana so kai nan in kana so kai nan in kana so kai sama in kana so kai kasa wadanda sune jihad guda shida ko gabas yamma kudu da arewa sama da kasa to duk inda zaka tafi sai mutuwa ta iske ka da haka ka tsaya kai aiki in kana yi in ba kai kuma ka ci gaba da zaman ka na banza kai mutuwa zo ta iske ka fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ko su yi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su yi gurin mutuwa da koha bude take in dai gaskiya na su yi gurin mutuwa ko ta wuce hanya ta domin ya kamata a ce sun yi gurin mutuwa saboda su ne su kadai da aljanna Allah subhanahu wata'ala ce to walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba gurin mutuwa ba bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayen sun ka aikata a cikin suratul jumu'a Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim malaman tafsiri suka yi sabani guda biyu wasu suka ce da wannan aya da waccan duk ma'anar su guda kenan fatamannawul mauta ku yi gurin mutuwa babu wanda ta karhi da walan yatamannahu da wala yatamannawnahu duka ma'anar su guda wadansu malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakanin suratul jumu'a da siyaki na cikin suratul baqara domin can cikin suratul baqara sun yi iddia'in cewa babu wanda awwaliyan Allah sai su amma ba su yi iddia'in cewa babu wani da shiga aljanna sai su kenan Allah na iya sanya wani cikin aljanna da rahama sai kenan sai sun kai iddia'in waliyantaka shi ko lan yahi karhi bisa gala qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم كونغا تنسونتي سني إدعاء إن cewa babu wanda أوليا Allah in basu ba. kaga wannan iddi'a'in bai da girma kwarai don mi don musu ce babu wanda zai shiga aljanna sai ba su ba shi yasa an ka kawo la saboda kullun alqur'ani yana kallon siyaki duk da mutum in kai mai magana in bai yarda ba sai ka kara da mi sai ka kara da rantsuwa ko ba haka nan bane dole in kana magana da mutum sai ka akwai wani in kai mai magana da kaga ya mai ya yarda wani kuma in bai yarda ba sai ka gama da rantsuwa sai ka gama da shaidu to can da yake iddi'a'in waliyan takana abu ne wanda bai da girma sosai wato bai kai girman wannan ba sai Allah ce wala yasamannawnahu amma nan da an ka ce in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas har dai in babu wanda zai shiga aljanna kaga sun kore cewa babu wanda zai shiga aljanna to nan kan dole sai an kawo ta'kidi wannan kuma shine wanda ya dace da balaga ta alqur'ani sai Allah ce walan yatamannahu har abada ba za su so shi ba alarammomi masu har da alqur'ani sai ai hankali na cikin suratul jumu'a babu nunun na cikin suratul jumu'a akwai nunun wala yatamannawnahu domin wannan la wato nafiya ce ita ko la nafiya in ta shiga cikin fi'ili mudari'i ba ta yi mai jazma ba ta mai nasu ba amma in an ka ce walan yatamannawhu an shahe nunun ba a cewa walan yatamannawnahu domin lan harfu nasbin sannan kuma ta shiga cikin fi'ili mudari'i yatamannaw fi'ilul mudari'un min al-af'al al-khamsa wa huwa mansub wa alamatu hasbihi hasfi an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu sun ka aikata to nan da anka ce hannunsu ba ana nuhin sai abinda hannunsu ya aikata ba a'a uslubi ne na alqur'ani hannu yana daga cikin abinda dan adam ya aikata sharri da shi zuciya kuma ita ce masdar ita ce asali duk abinda dan adam ka gana aikata daga cikin zuciya ne to shi yasa wani lokaci sai Allah ya danganta laihin da mutum ya aikata zuwa ga hannaye ne saboda su sun kai aikatawa ko kuma ya danganta shi zuwa ga zuciya saboda ita take ba da umarni da an ka ce bima qaddamat aidihim ana nufin abin da sun ka aikata gaba ɗaya zalika bima qaddamat yadaka wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid ba ana ne abin da hannun sun ka aikata ba abin da ka aikata ne gaba ɗaya amma saboda hannu shi ya aikata sharri sai an ka danganta zuwa ga hannu ina fata an fahimce ni kamar inda Allah subhanahu wataala ce wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuhu jala ce wanda duk ya koyi shaida zuciya sai tana da zunubi alhali ko dukkan jikin shi ne gaba ɗaya za a yi ma azaba ranar tashin alkiya ba ina fata an fahimce ni amma dan me an ka danganta shi zuwa ga zuciya saboda ita take bada umarni ala in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsoka ta lalace dukkan jiki ya lalace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsoka ita ce zuciya idan zuciyar mutum ba ta da kyawu to an gama in yayi hori ka wammi in yayi kyawun jiki ka wammi bai da kyawu domin ayyukan shi ba su da kyawu ko ba ka bane eh turawa da bani isra'ila suna da kyawu ko ba su da kyawun jiki ga su farare ga su kaza ga su kaza amma kyawun banza don zuciya ba ta aikata alkhairi musulmi wa ko ba ka da kyawu ko baki kace ko dan afirka kace ko talaka kace ko da kana ganin kai ba wata tsaya bane wallahi kai a wata tsaya domin mutum guda mai imani ya fi duk kafiran duniya daraja a wajen Allah subhanahu wataala mutum guda musulmi ya fi duk kafiran duniya a wajen Allah subhanahu wataala to me ya kima su ba su da ta kima amma kai ne abba ka san kana da kima ba Allah ya kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu alimun bil zalimin hakika Allah masani ne ga azzalumai ya san su ku bar sauri ku bar mamaki ya ku musulmi Allah ya san su kuma yana da ikon da zai sakanka musu amma akwai abubuwan da yake jira lokacin mutuwa ko kuma lokacin kama su ko kuma ranar tashin alkiyama don haka mu musulmi in muna cikin damuwa kullun sai muna ganin yoshi rashin Allah zai taimakon mu eh America fa karfi gare ta yanzu ta mallaki duniya musulmi suna tsoron amerika ko ba su tsoro sai ka ji an ce yanzu duk da wanka kake gidanka amerika ta sani ana tsoron amerika ana tsoron kafirai yanzu tunaninmu yaya za mu yi mu kai ga kafirai wajen karfi shine muke gani dukkan mu bamu da imanin da an ta wajen yaki za a cewa a tsaye tare da kafirai duk da sojojin mu an samu su kaskanci cikin zukatansu in ga soja fari ga namu su da kansu namu sun ganin cewa tura sun yi su lalacewa ce da ƙasar France ta sha kashi ga Italy nan sun kaza sun ka dauki sojoji nan Afirka an ka ce an ka yaki an ka koyi su ko ba haka nan bane to dan me sun kaza sun ka dauki kakakin nan mu su da su da sun ka iya yaki lokacin da aka kai ma America hari on September Bush da ya hito ce cikin awa hudu za su kamo Osama an ka zo an kai kwana hudu su kamo shi ba an kai bakwai hudu su kamo shi ba an kai wata hudu su kamo shi ba aka yi shekara hudu su kamo shi ba sai da aka shekara goma sha wani abu har bushe sabka da mulki bai kamo usama ba sau ya ake gani ƙasar afghanistan aka je aka yaƙi shekaru aru aru sai da amurka ta koma ta kira 'yan taliban ta ce su zo a zama a tattauna ina makamanta suke ina ƙaryar da aka yi muna na cewa amurka in ta so tana iya jirkice duniya cikin minti guda to ta jirkice ga afghanistan nan magana banza amma saboda muna tsoron su hira tsoron da muke yi ma Allah shi yasa Allah sanya muna tsoron su su kuma tsoron da suka yi muna ya tsoron da suka yi ma Allah yanzu in kana so ka gane tura na tsoro ka tsinke turawa wancan wuri kai kabbara ka ce Allahu akbar kaga abin mamaki ba ka da bamu ba ka da komai ka ce Allahu akbar ka gani ka gani tsoron da suka yi muku wallahi ya tsoron da suke ma Allah kuma kuna ku gani akwai wani lokacin da an kai yakin Ceceniya yana ɗaya daga cikin manya-manyan komandodi na ƙasar rasha to lokacin an yi yaƙi afghanistan ana so a 'yantar da afghanistan saboda afghanistan ta yi zama ƙarƙashin mulkin rasha da aka zo rasha ta turo wato manya-manyan komandodi masu kan hari da daddare aka zo da jirage sun kai kudura ɗari biyu helicopter aka ce ai romba mabambai da subahin Allah kuma ya tar da su waɗannan sojojin gaba ɗaya suka waƙi to shine aka tambayi babban general kina aka ce mishi wai menene yake faruwa yace wata kalima a akwai mai ban tsoro da sun faɗe ta sojoji ta gudu na suka wace irin kalma ce yace Allahu akbar yace da sun faɗi haka nan kawai sai su ji makarkara ta kaba sai su sai su yadda bindiga su buga da gudu shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun tsoro su ne kuke yi amma wallahi tsoron da suka yi muku wallahi wanda kuka yi musu hoton Usama da anka gari a kasar America gaba dai anka rugo da gudu anka baro jirgi eh wani malamin mu yake bamu labari dan kasar Kuwait ne yana zakkuwa Niger daga lokaci zuwa lokaci to gemen shi kamar irin na Usama kuma in ka tsinke shi da nesa kana san tsammanin Usama ne yana cikin jirgi sai aka kunna tele to shi ko wannan tele ta dame shi sai yana son ya tashi ya kashe ta amma ya manta da yawan mutane suke kallon ta kenan ga ka'ida ko da shi bai so dole shi hankuri tunda mutane sun fi shi yawa sai yammance sai da ya tashi ya danna bito ta mutu sai ya tuna jama'a suna kallo sai ya waiwayo sai ya nemi kamar izini gare su ya ce musu shi kunna ya yi musu hakan ta bari shi sace kunna sai suka ce sun kace shi zamna ba su su ba su yanzu dai shi zamna gani ne ma tsoro suke ji saboda in suna gani ne suna tuna da Usama yanzu wani hitsari na kubce mai yanzu wani zai tutu cikin wando amma musulmi mun kaskantar da kanmu tsoro tsoro da an ce kaza dai tsoro da an ce kaza tsoro kamance da Allah subhanahu wataala sahabbai lokacin da suka fara yaki su nawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai su nawa ne yakin badar yaya an kai ba da yawa ne Allah yake taimakon mutane ba ba da yawan makamai ba ba da masu karfi ba a'a Allah ne yake turowa ya taimake ku in kuna da imani kuna da gaskiya amma saboda kun zamanto wuri guda kuke shangiya da su wuri guda kuke ƙarya kuma su suna zuba miliyoyi su taimaki addinin su kuko masu hali sun ki taimakawa sun boye kuɗin su sun aje cikin bankuna shi yasa dole su hallaka ku su muku walakanci wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزيه من العذاب وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله يتي ولا تجدنهم حقيقة ذاك ساميسو أحرص الناس على حياة سوسن كهي كوا دقا تكي متاني كو رأي والدنيا ba yahudi ya kowa sun hidima a cikin duniya kaga bayan shi ya ce lahira shi kadai adda ita kuma ya ce shi masoyin Allah ne shi kadai an masoyin Allah kuma ya yi kwaɗayin shi zama cikin duniya a masoyin Allah bai so shi haɗu da Allah eh in kana son mutum ba kana son ka haɗu da shi ba to lahira ne ake haɗuwa da Allah ku da ku kadai awwaliyan Allah ya kamata ku yi kokari ku ce ku bar mutane duniyar wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin kai Allah ce wa minal ladina ashraku anan wa minal ladina ashraku malamai suka yi sabani shin wannan min za ta zamanto istinafiya ce ko ko za ta zamanto tana da alaka da ismu tafdil ko san shi ismu tafdil da larabci shine suna wanda ake kawowa don a nuna abubuwa sun yi tarayya a cikin wani abu amma wani ya fi wani wani daga cikin su yanzu in nace hasanun wannan yana da kyawu hasanun wannan yana da kyawu amma in ina so in nuna wani ya fi kyau sai in ce hadha ahsanu min hadha in nace fadlun wannan yana da daraja fadlun wannan yana da daraja haza afdalu min haza wannan yafi wannan daraja da fifiku mun gane wannan ko in mun ce shadidun yana da ƙarhi shadidun yana da ƙarhi haza ashaddu min haza wannan yafi wannan ƙarfi to kenan shi minkin nan yana da alaka da ismu tafdil wani lokaci ko ba'un ko abin da ya kama da shi to yanzu nan da anka ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin sai Allah ce to wa min alladhina ashraku to shin wannan min za ta zamanto istinafiya ce in an ce istinafiya ce ma'ana kenan ita wannan min sabuwar magana ce anka shiga shine istinaf istinaf shine a canza a saki a fara amma ya an ce wa minal ladina ashraku ba istinafiya bace kenan ahrasu minal ladina ashraku dole sai mun ba dole kuma in ta bambanta sai an sai ma'ana ta bambanta amma in muka ce wa minal ladina ashraku mun ka dauke ta istinafiya kina Allah yana ba mu labari daga cikin mushrikai yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana akwai man yawaddu law yu'ammaru alf sana akwai wanda yake son Allah ya sa shi shekara dubu kaga kenan in mushrikai suna son a bar su yi shekara dubu to su ahlul kitabi ba sun cire ma kowa tunda su ahrasan nasira idan kuma muka ce min tana da alaka da shi ahrasa ismu tafdil kenan kenan wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa ahras min alladhina ashraku sai ya zamanto kenan sun yi mushrikai son duniya sai ya zamanto ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana yana komawa ne ga yahudawa ba yana komawa ne ga mushrikai ala ayyati hal dai in su mushrikai suna son shekara dubu ta yahuda sun wuce haka nan in ko mushrikai ba su kai shekara dubu ba to su yahudawa suna son shekara dubu ɗaya daga cikin su yana gurin lauyo ammaru alfa sana Allah ya bar shi ya dogon rayuwa shekara dubu nan ko wurin gaba mai gudun shekara dubu ko akwai fatan ɗaya muka yi mutuka da imani mu ko yanzu za mutuwa in dai za mu mutu da imani Allah ya samu mutu amma su yahuda a shekara dubu kadiba don Allah in ba da lalata ba yahude ba mutumin daga sun yi shekara dubu shi miskin duniya yanzu in ka kai shekara dubu shekara ɗari idan mutum ya kai lalacewa shi kai jiki ne sai ka kai inda sai ka yi kashi baka sani ba wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a akwai wanda zai tsuho zai tsuho ya zan tugub tugub tugub kala ana tahiya ana ana da damutsa an dauki altar ana ganin ko katanga ana iya bugu ko ba haka ba sai a taho a rage wannan ana sai ana sai a kai shekara arba'in hurhura ta fara bayyana ana tahiya a dan duko ana tahiya a kai sai inda sai an dagara da sanda ana nan ga sai a sai kai da sandar ba a iyawa sai an dauka ana nan sai a nemi sai an tura cikin beki ana nan sai kai kwance na ki ko da yaushe in yayi kashi a wanki kala shi na iya magana har ya kai bai san komi ba in ka zo ce wane na ce ni na Muhammadu dan ka ce kai ni ban da Muhammadu likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a to shekara 100 shekara 150 mutun ya lalace to kai in ka kai shekara 1000 irin rayuwa ce za kai guri na suke yi na banza da shi Allah ya kyauta Allah ce lauyo ammaru alfa sanatin ɗaya daga cikinsu yana gurin da za a bar shekara dubu Allah ce wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azabi an yu'ammar wannan gurin nashi ko da Allah bar shi ya shekara dubu ba zai nisan tanci daga azaba Allah ba ko ba ganin bane duk duk ta'addancin da kai ma Allah duniya in ka tura cewa za a yi maka azaba ka aikin banza domin mi domin duk abin da za ka yi mutuwar za ka yi sha'ir yake cewa falau ishta alfan ثم ألفين بعدها فلا بد يوما أن تصير إلى القبر فلو اشت ألفا da dai zaka shekara dubu sun ma alfai ne ba da ha a ƙara maka wasu dubu biyu su zan nawa dubu uku ce to fala budda yawman an tasira ila alqabar ha wata rana sai an dauke ka za a kai ka kabari in ya mai da ka mutu morgue a dauka ha a tallaba a yi can ko can da makabarcin nan ya mai da ba su wuce guda uku ba a kai ka a zo in kai sa'a mutane su tsaya ma addu'a wasu ce kai da Allah ba zahiya akwai ko kada shi in ya aikata alheri shi ya sani in ko bai aikata ba gare shi ta kari eh in kana da mulki daga lokacin da daga lokacin da kan mutu mulkin ya kare ka haita zama daga wannan matsayi ina fata an fahimce ni in kai a shugaban kasa da ka mutu shikenan daga nan ka haita zama shugaban kasa in kana da miliyar 100 ko duk kudin duniya naka na shikenan daga lokacin da sun zanna magada sun yi intiqadi yanzu sai rabon gado cikin suratul nisa'i a kiran yomal lamai a zaka araba su ma su samu nasu rabo cikin rabon gadon nan ko ba haka nan bane in kana da mata hudu duka sun saku yanzu da kowa sai shi ta zabe wani shi na yana jiran a kare ta kaba ce to mu amaryar tan muka so don ta hai kyawu wani ce a ni babu ruwana da amarya na so tsohuwan nan ta hai zama tare da lahiya mu samu dan kirta eh ka bar kuɗi wani zai aure matarka saboda ya samu ya samu nashi rabu wani kuma saboda hita amanata dukiyar nan da ka tarda shi kashi eh shi ma sha shi aure matarka shi mallaki kuɗin ta ya sake ta shi bar iyanka sai su tabara kana nan kana cewa ka da musu dukiya baka tada komai ba in ka yi aikin kwarai Allah shine zai kare ka don haka ƴan uwa musulmi kada mu yi kallon duniyan nan duniyan na aikin banza ce amma me ya kamata mu yi amfani da shi mu yi amfani da mun yi ma Allah aiki mu yi amfani da kullun mun tuna mun bar wani abu na alkhairi wanda za a tuna da mu a iske makaranta ga ta an gina ta a ce wai gina ta a ce wani wallahi ka yi sa'a a iske masallaci a iske ka gina shi ko a iske ɗaliban ilimi a ce duk waɗanga ɗaliban malam wani da ko kuma a iske ɗiyanka suna wa'azi a ce wane dan wane na duk yana daga cikin aikin da kai yi amma baka damu ka kai ɗanka makaranta ba ka damu ka kai shi lakwal shi karatu zan babban ma'aikaci don shi kawo maka kuɗi karshen ta sai radda zai zama ma'aikaci kaka mutuwa ya samu kuɗin shi ta kashi kai babu kana kana can lahira duk Allah subhanahu wata'ala ne ke jarraba mu da haka rayuwar duniya dai musulmi kada ya zamna dan gwam ya ce bai neman duniya amma ya nemi duniya bisa ga ka'idodi na shari'a domin neman duniya bisa ga ka'idodi na kafirci zaka same ta ba zaka same ta ba dai mutuwa zaka yi duk shekarun da kai sai ka mutu waɗanda sun mutanen da sun fi mu tsawon shekaru ko ba haka nan bane sun fi mu tsawon shekarun sun fi mu jin daɗin duniyar amma ina suke kai da kanka in ka zo wani gari sai ka iske gashi nan ya taba zama garin kuma Allah ya watsar da wannan gari su fir'auna an zamana cikin duniya an tahi mutanen annabi lut mutanen annabi nuh mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahi madina ka gani ga kaburburan sahabbai ana tare da labari ko ba haka nan bane dukkan su in Allah subhanahu wataala ce a tashi tasuwa za a yi kuma an rayu a cikin nan duniya wa ma huwa bi muzahtihi min al'adabi an yu'ammar wani mutum yake bani labari ya zama a ƙasar America shekara sai goma sha biyar yana karatu sai wani bai yahudi ya zo cikin wata likita ya kai shekara kamar saba'in da biyu sai ya zo da ya zo sai ce magani yake son a yi mishi mutane suna ta mamaki mutum ya taho da ƙarshen shi da komi lahiya lubu sai ce sai aka ce mine ne rashin lafiyar ka sai ce hauren shi guda ya ɗan karye na nan ka to wannan ɗan kariyar da yake son a san yadda za a yi alika mai shi ya kuma wanda yake don yana ganin cewa wannan alamun mutuwa ne ka ji lalata wai hauren shi ya ɗan karye kaɗan to shi ku bai son irin wannan ya yi son a yi mai gyara a yi tada shi a gyara shi ya koma daidai haure mutumin da ada shekara saba'in da biyu bai hude na Allah ya kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ce to wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani na ga abin da suke aikatawa ku yi ta hankuri dai lokaci zai yi wanda Allah zai kai ya tsankarin mu da su duk azzalumi Allah ya san da shi lokacin mutuwa ta zai biya ko ko in Allah ta shi kama shi kuna gani Allah zai kama shi kamar yadda Allah ya kama fir'auna bani isra'ila suna kallo kaga suna kallo Allah kama shi ko ko in mutuwa ta zo kaga mutun yayi mutuwa ta kaskanci ko ko in an tai can kiyama ga ku ga su wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa wa anzir an-nasa yawma ya'tihim al-'adhab فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبر وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب waɗanda ayoyin duk suna zancen tashin alkiyama ne Allah ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kaka san tsammanin Allah bai san abin da ake na azalumi suna aikatawa ba da masu kashe mutane da masu kokarin su shirya ma musulunci makirci ai taro da su a wani wuri kaka san tsammanin Allah bai sani ba inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana musu jinkiri na ranar da idanu za su to kuru kuru Allah ce muhti'ina muqni'i ru'usihim muhti'ina suna masu gaugawa muqni'i ru'usun sun so koyar da kawunan su la yartaddu ilaihim tarfuhum ba su iya mai da kallon su zuwa gare su sun sauki ba su iya kallon kansu kaskantattu Allah ce wa afidatu hawa zukatan su wufin tacci babu komai suna cikin tsoro rikitacci Allah ce wa anzirin nasa kai ma mutane wa'azi kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma kai mai wa'azi yawma ya'tihimul azab ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu alladhina zalamu sai wadanda sun kai zalunci azzalumai za su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya Allah kai muna jinkiri har zuwa wani lokaci kadan nujib da'awatak muna son zamu karba wa'azi Allah a bari yanzu kan mu karba da mun ce mallaman nan ƙarya suka yi mun ce musu su san dadin duniya ba da mun ce musu su yi civilize ba amma Allah don Allah a bari mu tuba wa nattabi'ir rusul mu bi manzanni Allah ce awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal ba kun rantse ba kun ce daga duniya ba a ta ko ina shikenan ba a tashin kiyama Allah ce wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuka zamna a cikin gidajen mutanen sun ka zalunci kawunan su gari sai ka iske na waɗansu mutane sun halaka an yi goni gari saman shi ko ba haka nan bane yanzu a ƙasashen turawa tsofin ƙauyuka waɗanda akwai cikin ramuna duka yanzu an liƙe su an yi garuruwa saman su suna nan yanzu suna bi suna wucewa sai dai in ka taho neman kamar tarihi sai a kai ka cikin gari kaza ka zo ka iske ga gari nan kun zamna gashi kuna gani da Allah ya da su Allah ce wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim ya bayyana gare ku yadda mun kai da su domin babu wani bambanci tsakankanin ku da ku da su dukkan ku mutane kuke kuma Allah ya kuma ku manzanni kuma duk wanda ya saba ma Allah Allah bai jin tsoro ya kama shi wa darabna lakumul amsal Allah ce muga muku misallai kana gani misallai suna nan Allah na nuna maka shi kadai adda karshe ko ba haka nan bane Amerika ta haikuwa karhi sai Allah shi aiko guguwa in Allah aiko guguwa sai kaji an ce a jaye mutane da gari kaza a jaye a jaye guguwa sai ta je ta kutsa gari ta hallaka shi ba a ce a ce ma Allah don bi ka turo guguwa ko ko ba su bukata assurance wannan guguwa tana tunawa da mutanen da Allah aika musu guguwa ta halakar da su Allah ce wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal wa qad makaru makrahum sun yi makirci iya makircin su duk irin dubara su wanda suka dauka sun yi Allah ce wa inda Allah makruhum alhali ko makircin su a wajen Allah sakamakon sheki wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ce makircin su ya kai inda zai iya jijjigar da duki sai Allah ce to fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kakka sa tsammanin Allah zai saba alƙawari don kaga manzanni an ce an kashe wani annabi ko kaza ko kaza ko ko kuna ganin in ana cewa Allah zai taimaki mu'minai sai kuna ganin kamar wasa ce ake yi yau shi Allah zai taimaki mu'minai a'a inna Allah azizun azizun intiqam Allah hakika mabuwayi na babu abin da shi karhi ne zuntiqam kuma shi yake da tsananin azaba ma'abucin azabta suwa Allah ce yawmu tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat za a zaran da za a canza samai da kasai wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar sai su bayyana ga Allah ga sunan Allah da ya ce ai busa kowa zai fito gaba dai da mutumin da ya mutu na farko dan annabi adamu na farko domin shi ya fara mutuwa ko da mutumin da ya mutu a ƙarshen tashin kiyama da an yi busa gaba dai za su tashi daga cikin ƙasa وبرزوا لله الواحد القهار التي وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد ذاك ga mujrimai lokacin nan an darne su a cikin maruruwa wanda kasa ana dan mutun cikin mari ko sai in mutun ya kai arne ya kai arne ko barawo ya kai barawo sai an darme da sarka an gaba da maruruwa ko to ranar tashi alkiyama haka da za a yi makasir rai da azzalumai kaga mutun cikin mari ka kusa akwai bala'i sarabiluhum min qatiran za a yi musu tuwahi na darma ta wuta ka ko san dalma ko kadan ta dan maka cikin jiki ka zaba zafi to ita za musu tuwahi wa taksha wujuhahum nar wuta kuma ta ruhe musu huskoki tana cin su don haka jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan aya abinda take nunawa kafircin ba yahude yana da nisa domin abin mamaki na a ce ba yahude ya fi mushriki son zama cikin duniya kun san komai yasa saboda su arna kafirai waɗanda ke bauta magumaka bushe da ana tashin kiyama ba وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر su musu dana tashin kiyama ba amma ka dibi ba yahudi yana da littattafai Allah ya aiko annabawa cewa za a yi tashin alkiyama sun ji an faɗe shi amma duk da haka nan kuma sun yi son sun yi mushrikai son zama cikin duniya don Allah ba ba mamaki a wannan wuri Allah ya kyauta to da haka ina ganin malam lokaci ya dan matso abinda muka faɗa zaman tore da Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai ayi muna addu'a sai gobe Allah ya muna rai wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani daban ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zuhar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki aiki kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikin sa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da kai tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga gashi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi haƙƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malami ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta ƙunshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to tilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa ɓarawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da ya yi da zai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsoka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufarsa ce zufar goshinsa ne wahalarsa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta saka ko mi ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko kati memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zara ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku uku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kan mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya dan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayan su mallakar Cidola Fadil Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kart memoir idan ba anan ne Cidola Fadil dinil islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shaidan ku nemi kasat din ku na wa'azi ko sai dai ko carte memoire a studio la voix de l'islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku wassalamu alaikum